الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أتى أتاه الله اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a yinin 25 daren 26 ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da garin Makka zuwa Madina Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa a kusan mun ce mun gama babin sai dai fi masail da shi malam yake kawowa mana ce kalli babin ya tsurto wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci waɗanda za a ba mawa kula a ciki har yanzu dai muna babi da ke magana akan falala mana dai tun farkon littafi malam yana ta kawo falalar la ilaha illallah da darajojinta da sauransu so kuma a hankali zaka ji kuma tafiya ta fara nisa an fara jin ma tsoron shirka an fara jin ma kuma me zai biyo baya mana kamar yanzu Allah sarama zuma ne a baki zaman rikewa tukunna ya yi ta kawo babuka daban-daban duka kan falalar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam su shi ne yau za mu tashi a fi masail ko? fi masail akwai matsaloli a wannan babu almasalatul ula matsala ta farko marifatu maratibin nasu fi tauhidi wato sanin matakai na mutane a ɓangaren tauhidi ba ku gane ba ma'ana shi kansu tauhidin akwai wanda ya fi wani kuma yadda imaninka yake shine karfin wato tauhidinka misali sayyidina abubakar radiyallahu anhu a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tauhidin nashi yafi abinda ake nufi tauhidi shine yadda da risalan da manzon sallama ya zo da ita nashi yafi na kowa ya aka ya ka gane haka duk inda aka kada aka raya shi sayyidina abubakar bai taba shakkar risala ba ko kada amma sallah azumi zakka yin haji da sauran irin waɗannan abubuwan ana iya samun wani ya fi shi naci ko sauransu amma karfin tauhidi muna maganan maratib nashi to ya fi na kowa yasa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ake cewa tun annabi yana da rai mukan ce bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umman to sai abubakar nan sannan sai umar ya ce to daga nan mukan ja bakinmu annabi na da rai abakar na da rai umar na da rai sauran sahabai ma duka suna da rai amma mu matasan sahabai mukan tattauna akan mu so kaga wani ya fi mene wani so wannan kuma kaga raddi ne akan waɗanda suke cewa idan kai imani kawai baka da matsala ba wanda ya fi wani imani su a aƙidarsu ma'ana yau idan ba arne ka musulunta idan arne ka musulunta a wani maratib ake sashi idan yau gudulak misali ya musulunta a wani aji ake sashi a musulmi haka ne sai ya rike wuta sannan ya zama mene mumuni sannan ya sake dagewa ya zama mene muhsini wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa kuma hadisin manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam yace maratibu annas fi tauhidi matsayin su tunda in ba haka ba a cikin al'umman nashi akwai kuma waɗanda sai an tankade an rere kai akwai wanda aka ga mai sabon ma za a wuce da shine kuzuhu fa gulluhu summal jahima sai an an kwana biyu na Hausawa ko watanni ko shekaru sai a ce a je a tauri shi to ai kaga shi sai da ma aka mishi azaba cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda annabin ya ishara zuwa ga haka din cewa zai ba zai gushe ba yana kaiwa da komowa wajen Allah madaukakin sarki ya je ce ma Allah da saura a cikin aljannan nawa al'umma kusan yana ganewa ne da hasken goshi kun gane magana eh in ba haka ba ai jama'an da yawa mutanen annabi nuhu mutanen annabi salih annabi lutu annabi ibrahim annabi yusuf annabi annabi duka gaba daya shi nashi zai ga alaman haske ne inda muke a lura din nan ko za ga yana haske to da ya gani ya san wannan nashi ba ka ba ina maimaita mana kamar ba ce ana taro ne da gwamnonin arewa gaba daya jihohi goma sha tara a nan cikin garin kaduna ya za a yi misali gwamna uba sani ya gane dan jihar kaduna kun dan gane su magana to wannan tarin ya fi wannan da haka shi annabi sallallahu alaihi kamar yadda yake annabi kullu yawmin nadu kullu unasin bi imamihim kamar wuce kitabahu bi yamini na cikin suratu al-isra'i kenan Allah ya ce ran da zamu kira kowace al'umman da nata jagora to shi ya zai gane nashi tunda in ka ce sahabbai wannan in ya gansu zai iya ganewa to waɗanda suka zo tabi'ai ba ai bai gansu ba waɗanda suka zo bayan tabi'i tabi'i na ba ba su gansu ba waɗanda suka biyo bayan mutum da shekara 1000 kamar mu na 100 da 400 da wajen 40 da wani abu mu ma ya gamu ne amma yin kiyama ta tsaya kuma za ka ganka kusa da shi in kana yawan yin mishi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga kenan a cikin al'umman maganan malam da yace shi tauhidin ma fa hawa ne wani ya fi wani sai saboda dalili ko ga wasu dubu saba'in da su gaba ba azaba babu hisabi a daidai lokacin da kuma wasu zama musu hisabin kuma in an gama hisabin mahuta za su wuce to idan maza su sallama ya je yadda ya gane nashi shine zai ga wannan alama saboda wuta ba za ta ci wannan goshin ba to wannan ana azabtar da shi ana azabtar da shi lokacin fitan yayi sai ba manzo sallama ceto shi yasa ba shi ceto wani abu ne wanda wasu ba sa ganewa ka fa cancanta aljannan ne sai a cewa ne je zo da kai kun gane maganin kuwa ba ku gane bayan misali ba beri nan ake wajen yan sandawa sai an gama kiliyaran sai ya ce wani je ka fito da shi bai wuce a gaba ba isa Allah zai gaji ya ce sai wanda ne yadda ba za a ce ta to wanda ya ce ta kuma sai wanda ya cika sharaɗi ya kun gane maganan ba wai dan wuta ne wanda ya cancanci wuta ɗari bisa ɗari no way out za a fito da shi ba akwai wanda ake muwa alfarma musulmi ne amma an samu matsaloli haka da sauransu za a yi mishi alfarma saboda kila Allah ya duba nan da can zai ce to wani je ka kamo hannun shi amma ba wai dan wuta arne ne zai ka je ka kamo a wannan ba wannan a tsakani Allah ya sa mu dace da haka ko ba wancan din da aka ce je ya ce tan beli kenan ko shi kuma Allah zai sa bawan shi a cikin aljanna yasa idan aka gama yanda zaka gane haka hadisi cikin muslim yace idan aka gama azabtar da waɗanda za a azabtar da su wanda zai fita daga cikin wutan jahannama na ƙarshe ko a shi akwai wanda suka shiga in ka ce an fita an fashi gari na'am yana cikin sayi musulmi wanda zai fita daga cikin wuta na ƙarshe kuma shine ya shiga aljanna na ƙarshe kun gane maganan kuwa daga kanshin an cire shi daga cikin wutar jahannama to za a kulle ta ne duk wanda ka ganshi a wutar jahannama dawwama zai ma'ana shi wannan an jiya mashi dauraya kenan ko to kuma aljannan duka an gama normal yanzu ragowar mutum ɗaya ne kawai gidan shi ya rage za a ba shi kenan shine wancan dan wutan da zai fito na karshe ka kuma ka tambaye ni sunan shi na ma yara karatu a Kaduna irin na shiga ajin su muna musu karatu suka ce to malam ya sunan shi sun dauka yana da suna ne a ce Zaidu ko Ahmadu ko wani a shi wannan Allah ne kadai ya sani waye ne waye ne wa shi alimul gaibi da ya sani amma dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari in ya shiga aljanna to ita ma za a kulle ta dan ba ragowar wanda zai sake shiga kuma kasan ku wannan ya ga abubuwa irin zai fito sannan a sashi a mawar haya ruwan rayuwa sannan a wanke shi kuma sai normal in yan fito da shi sai Allah maɗaukakin zargi ce to yanzu dai an fitar da kai ya ce eh Allah to na gode da sauransu sai ce to baka nima wani abu ya ce a ya dan huta haka can sai an ta bishiya mai inuwa sai ce son mu ne Allah wancan bishiyan ba kasan ɗaya da in an gama mishi wannan ba sabo bai ke kawowa yana zuwa dujin bishiyan yana dan shan iska ya dan ji kamar hayani ya ce hayani mai Allah ya ce mishi a wani zai ce to Allah yana magana da shi ne annabi ya riga ya bayani ya ce duk wanda gan shi a duniya sai magana da Allah one on one wani zai ce hisabun fa za a ɗau lokaci a'a kamar yadda ka san yana yin ruwan sama in ya ga dama ya yi ta duk Najeriya ba wahala kuma ya ga dama ya mabaro kaɗai ya baɗan daura kun gane magana ba wai saboda zai sha wahala ne idan yamma duk duniya ruwan sama ba a'a kawai ne ya zaɓi ya nan ya bar can ya tsaron su shi shi ma'ana a wurin Allah kaga dan adam yanzu idan zai aiki mai yawa zai ƙara mene ba shan wahala ba to shi Allah da ƙaramin aiki da babban aiki shi a wurin shi duka disentin ne kawai ma'ana kamar yadda yanzu in ya ga dama zai kashe mutum ɗaya to ya ga dama duk duniya zai ci gaba ɗaya mutu shi kenan kuma a yanzu sakon ɗaya kaga kisa kisa kisa kisa kisa ina adam ne zai aiki ya same shi aiko ko da kuwa zai ce ni wani mutu wani mutu wani mutu ai sai ya gaji bakin shi da shi Allah ya gara ma duk zai kashe mini lokaci da sai Allah ya kai shi ino ya ce wannan hayaniya ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yan aljanin sai ya ce Allah maɗaukakin ya ce to ai ka ce ba za ka sake roƙa ba an maka abin da za a maka shine shine karshe wanda zai shiga aljanna ke cikin sai musu ya ce Allah an mun wannan shikenan na samu sai Allah ya ce daga wannan ba sake roƙo ya ce gwarai ka ya ka ba shi ki duk aljannan da zai je same da ita a kowancin a ciki to shi kuma ba a squatting a can wai wani da wani su hada gida daya ina aljanna ba haka yi wanda kawai za a iya cewa wani da wani sama da shi ne mata da miji kawai amma wai wa da kani da da uba a duka wasu ba kowa da gidan shi sai dai in yana son fira da baban shi in yana so a gidan shi ne za a ɗauko mishi shi baban kawai in kuma yana so kowa ne yana gidan shi ne za su yi magana face to face haka idan kuma yana son gadon nashi ne tashi ya je can rufin zai buɗe shi abun na ɗauke shi duka akwai komai normal ne shi can hutawa ne kawai sai je je da ake dawo wurin Allah madaukakin sarki ci kowanne da gidan ma'ana kowa akwai mai shi a ciki sai Allah ya ce ka sake koma ya ce Allah izgiri za ka mu wani ya ce to ana ta magana da Allah madaukakin in ya zo ya magana da shi ana yi aiko a duniya ba yi magana da shi ba annabi musa ba yi magana da Allah ba har karshe dai ce arni an zo ilaika Allah nuna mun ka yin ga irin ka ai kaga magana sai magana kenan ai Allah ya sa mu dace sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karbo sallah ba yi magana da Allah bane ai ba da jibrilu ya magana ba sun da shi jibrilu san da aka kai sirtul munta ba ya ce manzo Allah kare gaba bane ya ce ka zo mu ci gaba ya ce amma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lana nasafuna cikin suratul safati shafi na karshe ya ce kowannen mu yana da matsayin sa in jibrilu ya wuce gaba kuma sai dai a ce an taba in jibrilu ai saboda ya wuce iyakan shi so manzo sallama ya je magana maganar da ya ganin Allah ne ya gani ko bai gani shi ne aka tattauna tsakanin sahabbai amma dai magana da Allah yayi magana da Allah mana an gane maganin so bai ka ce ne waya to a can a can mana magana da Allah a duniya ma yi magana da Allah balle a ina ka san a duniya ba ga Allah ba amma a lahira kuma za ka shi yadda kake ganin wata inda ka shiga aljanna garanti ne wannan to da haka wancan shi yafi saukin ma ai magana da shi ko ko wannan wancan na lahira yafi saukin ai magana da Allah madaukakin zargi tunda yana bayyana kanshi wa mummunai ai Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce sake koma to sannan sai ya sake koma kuma sai ya ga wata aljanna sai ya shiga shine karshen wanda ya shiga aljanna kuma shine karshen wanda yaka yaka fita daga wuta Allah ya tsare mu to shine ma yake cewa maratibu amarifatu maratibun nas fi tauhidi sanin matsayin mutane a tauhidi saboda shi yanzu kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ita ce shigar da mu musulunci ba ko da dai an haife mu a cikin misali to ai a haka din a cikin mun nan akwai wanda yafi wani karfin la ilaha illallah mana misali yanzu akwai wanda idan aka buga mai jarabawa kafin ka ce me ka tsalla ya tsallaka akwai kuma wanda aka buga mai jarabawa zai kafe kuma kuma dukkan sunan su kun gane magana to shine yana maganar maratib yasa aljanna ma tana da kofofi guda takwas ba bakwai bane wutan jahannama ne take da bakwai la sabatu abwabul likulli babin minhum juz'un maghsub cikin suratul hijr kenan amma aljanna manzala ya ce kofofinta takwas ne kowanne kuma da wanda zai shiga wani mai azumi wani mai sallawa ya danganta da yanayin matsayin ka kawai wurin Allah madaukakin sarki idan mu annabi ya ce za mu roƙa mu roƙi firdausi ne ita ce ta kusa da al'arshi Allah ya ba mu firdausi eh ai ba ba wahala bane wurin Allah madaukakin sarki sannan ya ga dama zai yi dukkan firdausi ma zai samu ba ba matsala shine malam yake cewa ma'rifatu maratibun nasi fi tauhidi matsayin mutane a tauhidi yanzu misali ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na faɗa yanzu jarabawan da wani sahabin ya kace a bangaren tauhidi fa wani sahabin ba zai iya taka ta ba tunda ai anan ne fa munafikai suke faduwa fa a jarabawa to anan ne suke faduwa misali a ce za a bada wani aiki mai wahala wanda zaka iya rasa ranka to sai ga munafiki ya ja jikin shi to kaga shi imanin bai gama shiga yana ba nan to a waɗanda imanin ya shiga cikin zuciyar ma akwai wanda idan aka sa shi sai ya ji tsoro akwai kuma wanda duk inda aka tura shi zai baran ba da misali wani sabai koda guda biyu saboda munasaba na maratib da malam ya kawo matsayi mataki na mene na imani wani ya fi mene wani akwai abdullahi dan huzafa ka je ka duba suwar min hayatu sahaba a mujalladin farko tarihin littafi ne na faɗa maka bolin ɗin farko shi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya taka shekara shida shekara nawa a garin Madina sai ga tunda yanzu yake Larabawa alhamdulillah ta awan ta shiga kusan ko ina yanzu bara ya fara aika musu fafawa na world gaba daya sakon musulunci yan dai gana Hausan na ko ma'ana waɗanda suke ji da kai su ne suke jin su ne suke rike da duniyar ma'ana su ne jagororin gaba daya akwai Iran a lokacin ita ce America ko mu ce China a yau akwai kuma irin rum italy kenan kamar ka ce to china an ce america misali so a lokacin ya tura wakilai guda shida zuwa garuruwa mabambanta akwai irin su misali misra an gane maganin to wanda aka tura shi ya je super power ta wancan lokacin wajen kisira molecule force mana iran kenan a lokaci shine abdullahi dan huzafa saboda hadarin sakon sai manzo Allah sallama da kai shi yace bayan yayin nan alhamdulillah na maduhu wa nasta'inuhu saboda duk wanda za a tura idan ya tafi to kawai an hakura da shi idan kuma ya dawo in ji mai tsohon mina ya ta saba to kama sake haihuwar shi ne ma'ana an yi sa'a kenan saboda kamar yanzu ne fa tura mutum america ya je wajen donald trump da abin da ba a san da shi ba kuma abin da ya fi tsana a duniya ta uku yanzu dawon ɗan saƙon ai ba lalai ba to a lokacin kuma luwankin larabawa ba a tasu don sai dai a sa wakili ya je jagorance su amma sun fi gaban wai iran wai ta tsaya tana kallon wani yankin larabawa saboda kana nan kawai makiyaya ne to a cikin makiyayan ne bai wani ya turo super power ba a can to shine da zai tura sai yayin nan alhamdulillah ya gama yace kar ku saba mun kamar yadda banu isra'ila suka yi wa annabi isa kasan ranan da yace musu wa zai fita ya je a kashe shi a madadina mu haɗa aljanna ai su goma sha biyu ba wanda ya ɗaga hannu sai wani matashi guda ɗaya shi kaɗai ne ya ɗaga hannu annabi ya shiru annabi isa ya shiru an ji ma ya sake cewa gashi tan dai an riga an taru wajen soja dubu nawa ni ake so a kashe wa zai je a madadina Allah ya sa mishi kama na mu haɗu aljanna suka shiru daga ai su kun gane magana shi da wannan matashin ana uku ne sai ce to kaje shi ne yana fito aka sa mishi kama na annabi isa suka kama su kashe wa ma qataluhu ma salabu walakin shibiya to shi ne annabi yana shimfiɗa ka san ku harkan mai wahala ne suka ce ya rasulullahi mu ba za mu faɗa ma iri yadda su faɗa ma wannan ba iri da wancan ba fa wancan karka kawo mun shi wancan na badar ne na bada labari ranar da za a je badar na ce annabi muhammad salama bayan ya gama suka yi shiru annabi ya ce to sai suka ce a mu za mu ce maka je kai yaki kai da ubangijinka shine wancan shi kuma wannan ne yanzu da nake magana daban shi wannan bayan ya tara su yana so zai tura mutum shida ne kaga wancan badar ne wannan kuma shekara ta shida wancan kuma shekara ta biyu ai kaga abun ma ba ɗaya ne bai balance ne ko yau wancan badar kuma yayi ne da yan uwan shi larabawa yan garin makka wanda garin su daya shi kuma wannan zai tura sako ne zuwa ga babban super power na duniya gaba daya na lokacin musuluncin da ya dan farfado haka dan sassan shi a yankin larabawa amma a duniya can a ai basu masu akwai wani abu da ake ce mishi musulunci ba labarin da yana dan tafiya haka dan ɗaya biyu haka shi ne ya kai musu wannan gabatarwa saboda duk wanda za a aika kawai abin da aka bari wanda aka aika kawai shi kenan sako dai zai je amma shi gawan shi kan ba lalai ne ba a ganta ba ya ce musu haka suka ce a ya rasulullah mu ba za mu maka haka ba mu muna cewa ne ka aike mu duk inda ka ga dama kuma ka sa mu zami ga ku wancan sakon daban ai ina so ne ka gane bambancin wancan da wannan fa wancan sun ce ne ka je kai fada da kai da Allah ka mu ma muna tare da ku shi kuma wannan ne sun ce kai barka umurce mu za mu duk inda ka samu kuma duk abin da ka ce mu mun shirya za mu a kanka za mu mutu to sai ba mu Abdullahi dan Husafa muna magana maratin na imani na la ilaha illallah karfinta aka ce to kai ne dan sako chief ambassador nawa da zaka je da wasiƙa zuwa Iran ka je wajen kisara shine da power a duniya a lokacin ka ce mishi ga sakon wasiƙa na kuma ka bashi one on one yadin biyadin hand to hand kaka yadda ka bar wani sakon ya ce to ya rasulullah ya shirya to tunda sauran ba maganar su muke yi ba sauran guda biyar din ya shirya a gurguje yaka haura kumin shi yaka dora kayan fadan shi ya dan dora guzurin shi tunda tafiya ne kwana da kwanaki ya tafi kuma sai da ya taka Paris a Iran a wancan lokacin da ya je da tambaya da tambaya aka kai shi gidan gwamnati bayan ya shiga gidan gwamnati yaka nemi a ba shi dama sako ne ya zo daga can yankin larabawa yana son ganin sarki da sarki aka ji aka faɗa miki ya ce to a fadawa yana son ganin su aka zo aka yi decorating aka gyara fada da sauransu za a karɓi wani bakowai daga yankin laraba sau da yankin laraba a lokacin shi ya tura bazana ne kawai ce ka je ka wakili shi ne a yaman shi ne yake control din yankin larabawa kaga ku ai ba a taita kamar yadda donald trump kawai zai turo ne ce za mu yi base a nigeria kuma dole za a yi base din ne ka gane magana to kamar ba wani a nigeria wai ce zai tauri kaga donald trump zai ce kawai tunubu ne kawai na son kama mun wannan ka kun gane da yanzu magana ai to shine yace bayan an yi decorating an gama komai aka ce shigo ya shigo to irin mutanen da ne dogaye haka ya fara tafiya haka fada yana so zai kai inda sarki yake sai shi sarkin ya ce ma wani cikin fadawa ya karbi wasu kanshi ya kare so da ita ya ce a'a ka ji masu abun ai ulaika sabun nabihi wa hisbuhu sahaban annabi kenan ya ce ni mai gidana ya ce mu baka hannu da hannu ne kuma ba zan ba wani ya baka ba sai dai ni da kai ka ji sahabbai wa duniya fa aka tafi sai shi sarkin kisra kenan arni mai bautan wuta ya ce ba komai ku kyale shi sai da ya kawo to inda za ku gane su fafawa ne fa a nan yankin paris fa su ba larabawa ba ne amma yana da wakili wanda yake karanta mishi ko kuma wakilin shi da yake wakiltar bangaren larabawan abin da ya kama tsakanin shi da larabawa ne a fadan nashi kun gane magana kamar ambasadan larabawa kenan a fadan shi su fafawa kenan sai ya kira shi ya ce zo ya karanta mana shi yana two languages kenan yana iya farisanci kuma yana iya larabci kila wancan kuma yana yaren farisanci yana jin wani yare ina da yanzu duniya ake irin wannan ba shikenan sai ya karanta mishi to shi tunda ya iya farisancin idan ya karanta sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci shi yake rubutawa kenan sai shi kuma ya juya ma sarki da farisanci shi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim ne min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kisra azimu farisa ya ce salamun alamani tabal huda shikenan ya gama nashi kaji wasiƙa gajeruwa ya ce da suna Allah mai rahama mai jin kai daga Muhammadu ɗan saƙon Allah an gane magana zuwa ga kisra abin girmamawa mutanen Iran amincin Allah ta tabbata ga wanda ya bi shirya shikenan an gama shiga yana gamawa malam hankalin sarki ya tashi wai har zai fara kiran sunan shi ne abin da ya fi damun shi shi ba wai maganar musulunci ne wadda bai san shi ba shi yanzu wasikan wulakancin da aka yi da aka ce min muhammadin rasulullah ila kisra ba a ce kun gane magana kiran sunan ki ba sakon daga gare zuwa gare ka ba to wai wannan renin wayo ne shine yace mun fada maza ku fitar mun da shi dan sakon suka dauke shi na aka fita da Abdullahi dan Huzafa bayan hankalin shi ya dan sauka daga jikin shi fushi ya sauka sai sai a ji a kira dan sakon to shi Allah dan Huzafa ya bada labari yace da ya fita daga nan tunda dama ya zo sako ya kai aiko ya ce su yawo raƙumin shi ko dokin shi ya haka ya kama hanya sai ya jawo madina to shi kenan bayan ya natsa kuma ya ce a turu ɗan sako komai zai mishi hankali da yana so ya ɗauki mataki ɗan sako ko sama ko ƙasa ya riga ya wuce to kaga ya kai sakon to yanzu wannan idan ba mutum yana da tauhidi ba zan ƙara mana da nashin ne ba ba yana da tauhidi ba zai iya wannan tafiyar a ce yanzu je misali white house na america ya je da sabo a ce ga jana in kaje ka gani ba na iya bayani in na je a ne ba lalai mana dai kowa na neman maka shi ne solution amma su sun je da gudu saboda karfin imanin shi ya dawo gida normal to bayan ya dawo gida sai shi kisra bai haƙura ba sai ya turo ma bazana shine sarkin da ya nada a yaman yaman da ya daga sani kusa da saudiya kenan shine wakilin shi don a saudiya ba shi da wakili a makama don bai lissafa da ita ba kun gane magana iran ta girmi saudiya inda a gari ne iran ta girme ta saboda su ne yankin su iraq iran da palestine da sham duka su sun girme su misra duk sun girme saudiya amma kaba ta girme su kun gane magana aiko da haka ko ci gaban ma ai ba iri ɗaya bane ai su shine sai turo ma baza na wakilin shi da yake Yaman ya ce yace mi ya ce mishi sako kawai daga gidan gwamnati gaba daya wannan Muhammadu wanda yake da awon musuluncin nan mai rashin kunya a kawo shi a can yana son gani shi kun gane magana su shine shi da aka zo mu ba zana da sako immediately ana son a ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a can can sufafawa gidan gwamnatin masu abun gaba daya shi kenan ba za na take ya matsa ya tura wakili zababbu ne guda biyu ce aje maka kaga ko ba ku gane magana yadda yaman a lokacin ita ce take da sarkin ita kuma wancan ba ma a taita kawai sako ne kuma da aka je ba a ta sarkin ma kawai shi wanda ake so ake tagin dishi a madina madina shine aka je wurin shi ga yan sako daga shi bazana wakilin kisra na yaman kenan kaji kaji kaji kaji ga sako ya turo to da abdullahi dan huzafa ba ya taso daga can ba ya taka madina ai ya dawo gida sai ka tambaye shi to ya yayi shi magana yake tambaye shi abdullahi dan huzafa ya abin yake da ya gani ya ce da ya karbi wasiƙa saboda an fara samun muhammad rasulullah ziyaga ta yayi shi kisra wancan lokacin ya ce abin da yake nan sai manzala ya ce aiko Allah ya yaga shi kuwa wannan addu'an kuma an wuce wurin wakilan suna zuwa suka ga makaranta min cewa kisra ne ya turo ya ce wai yana son ganin ka kaje gidan yadda dai ake yi a yanzu haka mai suwar ne ka kawo a littafin sunan littafin ba na faɗa maka suwar ne ya ci mene ina dr abdurrahmanu basha an gane maganan ko ya wanda yana bin yana da saukin ka gane su shi kenan sai ya ce yadda ake yi a yanzu ka zo mu ci in ji su wakilan bazana shi wakilin kisra kenan idan muka je za mu mushi bayani ya yi haƙuri a yi a ɗan samu yadda dai kuka ce idiya misali ba yana ɗan na ta abin nan ba kawai dai yanzu ka zo a je saboda ka sani in ka mai taurin kai ba kai ba har mu ma ba za mu sha ba da haka dai yanzu a samu annabi salama ya ce to ba komai ku je masauki zuwa gobe sai a zo da ku sai a abin da muka sai mu tattauna suka tafi a madina ɗin kenan bayan gaushe gargari sai suka zo wajen shi to ka shirya ɗin ne za mu tafi sai maza salama ke cewa Allah ya riga ya rusa mulkin shi ai ya sa dan shi shera ne ya kashe shi sai ka ce mutu ai yanayin sunan mulkin kisra kamar misali da ce fir'auna a misra an gane Allah ya riga ya kashe dan shi ya sa ya kashe shi ba ya yaga wasiƙan annabi ba to shi ma Allah ya yaga mulkin shi shine mazzaka Allah mulka shi ma Allah ya yaga mulkin shi a riga su yan wato sai suka fita daga hayyacin su ya za a yi yana ba waya fa ba komai yana madina shi kuma wancan yana uwa duniya sannan ka ce ba waya ba komai kana ce mana kisra yanzu ba shi ne a kujeran ba ya ce kuma haka ne ka ce ma sarkin naku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sarkin naku ba zana inda ku wakilan shi ne ambassadors ku ce mishi mulki na sai ya kai inda shi kisran yake ba dan nashi ma da yawo kujeran mulkin al'umma na sai ya taka kuma ya taka ya na'am ko da dai ba a lokacin ba suka ta mamaki yace ku tashi yanzu ku tafi ni dai sakon kenan kaga yanzu magana manzo Allah sallama ya tafi ma ba zai ba ba zai tafi ba kuma hakan aka su koma suka bada sabo to sai imanin nashi ne kai je da to sannan ya taba haduwa da kuma mai sakon sufafawa shine wato ainihin azimur rum kaisar shi kuma ba wancan sufafawa kisra ba na Iran to na Rome Italy bangaren Kiristoci kenan su ne second power a wancan lokacin to shi ma Abdullahi dan Huzafa ya taba haduwa da shi ba yana maganan maratib na imani ba wani ya fi wani to shi tauhidin nashi yanda za gane nashi yana da karfi sosai ko a sabon lokacin sai da Umar bin Khattab yana khalifa ya tura shirin dina yankin Rome Italy kenan a lokacin azimin Rome shi bai mutu ba kisar wannan kaisar kenan yace aje a nemo mushi tawagan manzon sallallahu alaihi wasallam sahabban nan da yake jin labarin su wanda yana jin labarin yanayin kafewarsu da imaninsu da sauransu suna cikin ko rundunar shi suna yawo haka sai Allah ya san suka haɗu da rundunar sa Abdullahi dan Muzafa kuma suka fi karfin rundunar suka kamo su ana zuwa da su fada shi azimu rum kenan ba fa wancan na Iran ba shi wannan kaisar wancan kuma fa kisara ko yau bayan an shigo da shi fada ya kalle shi ya ce kai kana cikin sahabban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma shine komanda ya ce to yanzu ina so ne ka koma addininmu na kiristanci ya ce kiristanci ya ce ƙwarai kuwa ya ce har abada ya ce a'a ya ce ai addininka ba zan taɓa yi ba wani ya ce to shi kenan ya ce ni kamar da nake ganin ka da ɗan jikin nan da sauransu kaga da za ka ba da haɗin kai da shi kenan sai ma raba ƙasa na biyu ba ka rabi in aura ma 'yata ya ce a ina ai addinin ka kai ba da zaka ban duk mulkin ka da mulkin laraba gaba ɗaya ba zan koma addinin kiristanci ba sai kawo mishi cross aka aka sa hannun shi kamar ana mishi balagana aka faɗo sa ko zauran su ko ta su yana yi ne da ya ga aka yace ta ku sauke shi aka sauke shi yace kai ku je ku zo min da babban turon ko babban tukunya haka a zuba mata mai a ciki a hada wuta yace to ba matsalar ranka ya dade ba da suka hada wuta aka zuba mai sosai a babban tukunyan nan ya ce ku ɗauki biyu cikin sojojin nashi ku jefa su a cikin tukunya shi mai suwar mai hayatun sahaba ya ce a ɗauki biyun aka jefa a cikin tukunyan kafin ka ce mai sai dai kasusuwa amma duk naman ya zagonya ciki mai ne tafasake wuta kuma na cin shi sai aka ce to ya ne shi abdullahi ɗanwa ne dan huzafa sai ya kara kin kiristancin ma sai ya kara jin ya tsani kiristanci ma sai ran shi sarkin kaisar sai ya ce to ku kama shi ku jefa shi ma ciki an kama shi an fara tafiya sai kama kuka sai fadawa suka ce to ranka da yayi kuka ba sai dauka tsoro ya ji sai ya ce a dawo da shi to kai ne na maka tallan musulunci a kiristanci kaki ya ce ai ni bakin cikin da yasa nake kuka shine raina guda ɗaya ne na so a ce rai dubu ne idan ka ɗauke aka jefa da na zagonye sai a dawo min da raina sai ka sake ɗauka na kai ɗari goma dubu to in kai wannan sai in ji daɗi amma rai guda ɗaya ka jefa ni to me aka kenan ai da ran suna da yawa ne kaga ai ta jefa ni ina jin daɗi sai ce yanzu abin da za a yi tun da haka ne zo ka sumbanci goshi na wannan kawai ku tafi kai da jama'anka an yafe muku ba maganar gasawa da waye to kaga karfin imani ne ya same ni baya tsoron ba a gaban shi aka zagonye wasu ba to shine malam yake cewa maratib ne in ka taka shi kenan ko nan da mutum ɗaya ba na kawo mana shine abdullahi dan wane dan huzafa shine sai duba ya ga yawan waɗanda suke tare da shi na sojoji kuma ya ga kis ne kawai zai ma wannan goshin shikenan ya zo yi ma'ar nan kes kawai shikenan sumbanci goshi shikenan ba shi sojojin shi suka juya gida lokacin sai na umar ana dawo aka ce ya sumbanci goshin arle sai sai na umar katabi ya ce ai ya cancanta duk musulmi ya sumbanci goshin abdullahi dan huzafa ni ba na fara shi kalifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga ai maratin na imani ne za ba ya tsoro tunda ya tafi can na kisra yanzu kuma ya je na sai ko su babawa kaisar ko to ga habibu bin zaid dan al-ansari shi kuma shi ma na shi kalanta daban kaga maratin na imani ne shi kuma musailamatul kazabi ne wannan da alfilin malfilin wa ma adraka malfilu lahu zanabun kaseerun wa qurtumun qalil na karanta maka sura guda ne a a manzancin musailama kenan fa ba akan yi alamtar kai fa'ala rabbuka ba sai da ila fi quraish muna mu qur'anin nan manzon Allah sanin wanda aka baki to shi ma yana da nashi alfilin malfilin giwa kenan mai sanar da kai giwa yana da gajeren bindi yana da dogon hanci to daga nan kuma sai a yi ruku'u an gama wannan sai sallah ka san ko da wanda ai ko baka taba jin larabci ba ne ka san wannan ba fasaha a ciki to shi ne musailama lokacin yana ganiyan shi yana iskancin shi tunda maza sarwa yana annabi shi kuma yana da'awan annabi kuma tsafi ne to ana cikin nan ne rannan sai shi musalamatul kazzab sai ka turo ma maza salama da wasiƙa da yan sako guda biyu su ai banu hanafi hanifa ne su kabilan su kamar ka ce kila zazzaga ne ko sakwatawa a cikin larabawa ko dan gane yanzu magana da aka zo da wasiƙa maza salama ya sa aka karanta shine sako daga musailamatul kazzabu rasulullahi wa zuwa ga muhammadin rasulullahi kaga yanzu manzannin guda nawa kenan yace kasa fa an raba mana biyu ne fa muna da bangare kuna da rabi kuma muna da dole rabi amma qurayshawa akwai san ƙetare iyaka shi yasa ka ce kai kadai ne an gane maganan kuwa yawa ya zuwa yi manzala ya yadda shi ma musulama annabi ne yankin shi daban shi manzala salama yankin shi ne sai manzala salama ya ce ba dan ba a kashe yan sako ba da na kashe ku ka'ida ba a kashe yan sako amma za ka ji dan ta'addan shi za ka ji dan ta'addan musulama dan sako ba a kashe ba komai yayi shi kawai sako ya kawo ai da ke cewa to ku yanzu mai rayunku suka ce ai mu abin da ya rubuta a cikin wasiƙa mu yan sako kenan haka muke kai ma'ana suna kan shi manzo ne sai manzo sallama ya ce to a rubuta wasiƙa ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila ila musailamatul kasab kaza da bambanci da wancan aina shi wasiƙan ko yawa ya ce assalamu ala man ittaba al huda ai innal adadillahi yusa man yasha'u min ibadihi walakibatul muttaqin ya ce shi kuma wannan ya ce da suna Allah mai rahama mai je kai wasika daga Muhammadu Manzalas zuwa ga Musailama sar shugaban makaryata shi Manzala ne ya sa mishi Musailama tul kazzab mai yawan karya ya ce ai kasa ba ya ce a raba biyu a rabi nashi rabi na maza sama ya ce ai kasa ta Allah ce yana ba da ita ma wanda ya ga dama cikin bayan ta yana gadar da ita karshe dai mai kyau na masu tsoron Allah ne shikenan sai aka tura da ita to a kwana ta shirin na sai annabi sallama ya dagawa da musailama yake saboda su kabilan suna yin shi sosai su kuma sukan fada suka ce da dai su bi kabilan madarawa larabawa bangaren kamar ka ce da dai su bi zazzakawa wa raba kano dan uwa kawai shi yasa su sun yadda manzala salama gaskiya ne amma tunda ba kabilan su bane kamar ka ce ba ba kano bane ba za su yi shi ba dukkan su larabawa ne to shine da ya ga dagawa mai yawa ran nan sai ya ce ma zaidu al habibu bin zaidu al ansari ya ce mishi zo ka kai mishi wasiƙa ya ka kai mai wasiƙa to za ka ji yadda imanin shi yake shi ma habibu wancan abdullahi dan huzafa ya tafi da wasiƙar nan musailama ya karanta min muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga saƙon karanta cewa ƙasa ta Allah da sauransu yana gamawa sai kalli ɗan saƙon a fasace shi musailama tulkazabi kenan ya ce waye muhammadu sai ya ce rasulullahi ya ce to waye ni kun gane maganan kuwa ya ce kai kunni na baya jin mai kake cewa in ji habibu bin zaid al-ansari sahabin kenan ba ya ce to kuje ku zo da shi tukuna gobe da hantsi ya kawo shi fada gobe da hantsi ya ka zo da shi fada ya tattauna da yan iskan fadawan shi matsiyatan tsinannin sahamanan nashi suka gama yanke hukunci aka zo da dan sako cikin sarka kasan kuwa shi bai irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi in ka ce mene mako jiya waye ma wanda ya aiko ka ya ce muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi ya ce to ka shaida ni ma manzan Allah ne in ji musailama sai ya ce ai kunni na baya ji na ce maka kunnan na ne baya jin me kake cewa sai ya ce mafadawan shi cikin zabaniya irin masu ukuban nan sai ya ce yanke mishi wata gaba a jikin shi in ji musailama tulkasa ya kasa takobi mai kaifi ya yanke gaba guda ta faɗi tana gundun ya ce waye muhammadu ya ce mazan allah ne sallallahu alaihi ya ce nima mazan ne sai ce a kai ai bana ji kunni na beji bejin me kake cewa ne shine matsala ya ce ka sake yanke mishi wata gaba kusan kuwa sai imanin ya kai imani ya na'am a hawan nasi kai mai musorin mina ya ta sahaba ya ce haka ake datsawa duk in an tambaye shi waye muhammadu zai ce a shaɗu annan muhammadar rasulullah yadda shi ɗan saƙwal ya ce to ka yadda ni manzon allah ne sai ce kunni na baya ji ya bada an sama ba zai bayar ba ya ce kunni na baya gaban haka ake daddatsewa ana daddatsewa ana daddatsewa kai mai saurin mina ya ta saba ya ce sai da aka kusa gama datsa rabin jikin shi yana ci gaba da kuma amfan abin da yake kai ne sannan kwana ya kare tun da jini na zuba haka yana ta zuba a jikin shi allah ya karɓi ran shi daga gasan imanin ba iri ɗaya ba ne na'am faɗin malam da ya ce mene matsala ta farko shine mene ya nuna mana a hadisan da muka karanta cewa imani mataki mene mataki ne to kaga kuma ya danganta da yanayin yadda ka yadda da Allah amma dukkan mu muna da awon musulmi ba haka bane to irin wannan zan kawo maka suna da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asaniya na biyu ma ma'ana a ta hakiki tabbatar da tauhidin ka san a jarabawa ake gane namiji fa kun gane magana eh kawai yanzu wannan sallah ina faɗa ina maimaita wannan sallah zaka yi ta mana musamman tunda mun yi gadi a wajen iyayenmu shi ma zakkan wanda ya dan rufe ido zai bada kasa ko kuma wanda suke waye wai zakan buhu goma sai ba da takwas ko biyar ko da shi da wanda bai fi duka ɗaya ne da wanda bai zakka ba da wanda ya ba da wani ɓangare duka mene kamar mutum ne da ya sallah azhar ya raka uku ya sallame ya tafi abin shi akai magana ya ce ba azhar ne ne ba kai gana ganin yana sanafa kenan ku sallah an karba me yasa to shi ma haka ne mai zakan ai yancan da ya samu ya bada kyauta dai haka waye fa ba zai daura kaya ba sai an nemo igiya ba mamaki ka ce mu ai na rungumo itan to ai hannunka ne igiyan ai da ka rungume haka to ai hannunka ne igiyan ai ba sai igiya irin wannan da za a daure ba wai kawai ka tara ice ne ka ce daura kanshi ka dora saman kai kawai shi ya daura kanshi ba zai yiwu ba Allah ya sa mu dace. Wa alaikum assalam. Sai koma ya gyara a wancan na baya ba za a gyaro aiki ne ba Allah ya sa mu dace shi fa wato hakkin Allah ne da ya ce ga wasu bayi na nan talakawa na ce ka ba su yasa Allah mu daukakin zarki a kiyama zai ce ma wanda cikin bayi na wani rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ce Allah kai ne fa mai ba da lafiya ya ce ba wannan kaza ya rashin lafiya baka zo da ka same ni a can ai kun gane mu ganin kuma inda na faɗa yana maimaita fa ko wato kamar yadda ka san baka daka ta ɗanka ƙaramin nan da kake matsara ba wallahi haka Allah baya daka ta mune kai Allah ba yadda za a yi fasa ya saukar da ruwa ba muke shuka ba yanzu ba wasu shuka ba ana nan ido kai a sama kuma in duniya za ta taru ba ta rufe ruwa ba kun ko ba haka bane sai ya ga dama fa ruwan kuma ya fi iska kuma ya ci gaba da kadawa ka shuka ya tsara sai ya sa masaran ta fito kai fa kawai naka dan kawar da ciyawa da zuba taki abin da ke kenan ba duk ya gama wannan ya yi maka goyon duka ka shuka ɗaya ka samu ɗari ka za a goyo ɗaya duka gama wannan ya ce buhu goma buhu ɗaya kawai za ka ba wani bawa na da na hana mishi sai zai bawa yana to ai ka ga kuɗin huɗa ga taki ga wane ita kanta masarar gyaran ta aiki ne to kamar wannan yaron ne da aka ba shi tsaraba baban ya ce samun ya hana mishi yanzu don Allah idan uban ya biye ma ɗan gobe zai zo da tsaraba shi ma Allah da zai yi takata mu ce fa wadda kai kasan baka ta shi dan a ya fi mana shi ne asaniyar na biyu shi ne ko zai koma ne ya wunna ai ya ma Allah ya taimake shi ma yana da rayuwa kafin ya mutu kasan idan mutum ya mutu ba duk waɗannan gyare-gyaren ba a yi ba wani face-facen da za a yi yau idan aka karɓar bukari shi kenan zan gyara zan gyara ba wani abu da za ka yi gyara amma mutum ya ji wa'azi ya gyara to alhamdulillah akwai ma'ayyukan ma da idan mutum da yana yi sai ya ji wa'azi ya koma ga Allah hakikanin komawa duk zunubin shi na wannan laifin sai an mai da shi lada da kaga wannan ma an duba mai kun gane magana zunubai guda uku duk wanda da yake yi ya tuba wa Allah tsakani da Allah ya bar su har abada to wannan da ya na baya shi kuma gaba ɗaya Allah ya yi alkawari a cikin suratul bukasan qur'ani ba ba hadisi bane balle ka ce to ai hadisin ma an ce dai bai inganta ba a'a shi ayan alqur'ani ne ko dan kalaka to ya yadda da aya cikin suratul furqan shafin karshe shafin mene yace walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allah wala yaznu wa man yaf'al dhalika fa yarka yudha'ab lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud bi illa man taba wa amana wa amila amalan fa ulaika yubaddilu allah sayyi'atihim hasanat kaji wato in ba mai duka ba ya isa yi wannan karin da bawan yana laifin sai ya koma ga Allah sai Allah ya ce to ku canza wannan munanan ku mayar mishi da lada a madadin su musan ku ai sai dai mai duka to laifi guda uku amma ku suna da wahalan bari shine wanda da yake shirka ya koma ga Allah da yana kila bibiye bibiye kun gane magana ai ko yaka tuba tsakanin shi da Allah ya bar abin har abada to sai Allah ya ce to wancan zunubin da aka rubuta kuma da shi hasanatu lada kuma haka wanda da sana'an shi kisa shi fashi da makami ya kashe ya kashe sai ya koma ga Allah tsakanin shi da Allah ya bar shi har abada amma fa yana da wuyan bari fa wannan laifukan guda uku to duk wanda kaga ya bar su Allah ne kawai ya asalin duba mai gaskiya suna da wahalan bari wanda ya saba da kisa kana bata mai rai kawai target din shi ya kashe ka saboda shi kawai ba bata mishi rai haka rayuwar shi yake to sai ya zama ya saba yana kisa sai wani ya bata mishi rai ran tana ka kashe shi yana ƙarya ne ba zan kashe shi ba kasan kuwa sai an yi jinya a wurin ai wanda ya saba da bibiye-bibiye sai jarabawa ta zo ta same shi ya saba yana zuwa kuma ana sa'a a yaren reko to sai yanzu ya yi yayi ga abin yana ci shi wahala yake ci amma kuma ya ki tafiya kasan kuwa sai na wuce wanda yana ganin kawai da ya tafi malamin gobe da mai nisa ne ake cewa ko menene yana ganin kawai za a warware saboda irinki ya same shi an wuce wurin bi kenan ko sai ce kuma ba sa zina guda nau kenan sai Allah yake wanda duk ya aikata ɗayan ukun nan shirka kisa zina yace to zai ku haɗu da ni zai haɗu da zunubi kuma zai haɗu da azaba Allah yake ninka mishi zan yi double ne zan mishi kuma zai shiga wutan jahannama a wulakantacce ma'ana mutum yana maka azaba yana ƙara tuzarta ka ai sai a hankali akwai wanda da zai duke ka ma kawai baka ai ya isa aiko amma ana dukanka ana ƙara tozarta ka zaka ji da wanne Allah ya ce za mu ninka mishi azaba kuma zai shiga jahannama za mu sa shi a cikin wuta yana wulakantacce sai ya ce tuban banda illa man taba sai dai wanda ya tuba tuba na gaskiya tawbatar nasuha menene ma sharadin tuba yau wani nadama ko akan laifin da mutum yayi ko ya sa a ranki ba zai sake wannan laifin ba ko sannan kuma ba zai sake wannan laifin ba an bar shi kenan ko na hudin shine idan akwai hakkin mutane je su warware wannan guda uku na Allah ne amma idan akwai hakkin mutane cikon na hudin kamar da Imam Nawawi ya faɗa a cikin babu tauba a cikin riyadus salihina yace malamai suka ce cikon na hudin shine idan ya san da kai tsakanin shi da mutane a jihar warware farki Allah ba shiga nan ba a shiga wannan zaka ji an ce kun fante ku ko zunubin ka haka kun fante ku tsakaninka da mai duka ne amma tsakaninka da bawa wannan baya shiga man je kawai mutum je ga kaya ne kawai zunubi na bayan Allah kawai biya su kaya su shi ne kawai Allah ya samu da ce Allah ya ce wanda daidai wanda ya tuba tuba na gaskiya ya aiki aiki na gari Allah ya ce to waɗannan zan musanya musu da mugun aikinsa na da da suka yi to zan canza su ya koma lada kun ga a cikin dubawan Allah ya kai mana wannan Allah mun gode maka so amma gaskiya waɗannan abun guda uku aiki ne eh wanda Allah ya zaba ar-ra'a salisa na uku ko sana'u subhanahu ala ibrahima bi kaunihi lam yakun minal mushrikin yabon da Allah ya kai wa annabi ibrahim alaihi salam cewa shi bai kasance cikin mushrikai ba tunda ya taso a cikin gumakan yayi eh idh qala li abihi ya bati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka ya bata inni kada ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini adika siratan kuma sannan ka koma cikin suratu al-anbiya bugawan shi da gumaka ko eh talfaja alahum jazazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina suka ce samina fatan yadhkuru yuqalu lahu qalu fatu biha ala ayunin nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hadha bi alihatina kai ka datsa allolin mu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace babban su wannan dinnan yana nuna kanshi yana nuna gumaka yace fasalun ku tambayi gumakan in kanu yanda kuna yin suna magana farajau aka ji aka tattauna ce wannan fa yana da gaskiya fa ko kifa baya magana sai ce dan yace musu to kakku yadda iya da kakanni suna hubutun yacan nan fa suka da suka ce ka san ba sa magana kai magana yace kuna bauta abin da bai magana bai ji bai amfana bai cutarwa yace tir da kuka ce a ce mutu kuma ka kuma kore yaran nan to shine Allah subhanahu wataala yana yaba ma annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah sallama kai koyi da shi summa auhayna ilayka anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin an gane magana
رابعا ضرب أكاد سالونا رابعا نقول سلام على سادة الأولياء yadda Allah ya ba mu shugabannin wali su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda da man sharɗin mutum ya zama wali Allah cikin suratul Yunus ayi magana ko ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum alladheena amanu wa kanu yawa to shine da aka samu su ne sadatul awliya shugabannin waliyai gaba daya inda in misali ne ai kaga yadda waliyai suka ba da rayuwarsu na dan babu guda biyu ko irin su Ammar bin Yasir shi Yasir baban shi da wuta suka azabtar da shi ya rishi hada ita safiya kuma da azaba ita ma sumayya kai akwai maman amma to ga irin waɗannan su ne sadatu auliya suwa gabanin waliyan gaba daya bi salamati min shirki saboda sun kuɓa daga shirka gaba ɗaya ba ruwan su ne shirka harkar da zaka je gaban Allah in ba shirka bane to akwai sauki ko ma me mutum ya je da shi ba ana fata ba ko ma me komai na ce komai komai in dai ba shirka ba kafin shi za a gyara ko shekara miliyan ɗaya mutum ya wutar jahannan ba fata ba wanda ya ce miliyan ɗaya to ko biliyan ne ko shekara triliyan ne akwai rana tunda inda za a fara kaunce kullu atin garibin laraba suka ce duk abin da aka samu rana to yana hanya zai zo a ya ka fara kauntin da aka fara kauntin yanzu ana magana hijirar mu za su sama daga makka zuwa madina shekara 1447 ba da za shekarun da yawa ko amma dai an killa Allah ya samu dace amma idan fa da shi ka fa shi da goma ne shi da aka ce da goma ba kirga ne kawai kawai za ka ra'a rayu ne kawai ba magana a wannan to shi ne za ka shirka shi ne duk yadda za a yi kafirci aka ce shirka ne da shi za ka kawo mana menene shirka kafirci kaza ne kafirci kaza ne kafirci kaza ne kafirci a wajen magana akwai gyare-gyare a wajen ayyukanmu akwai gyare-gyare akwai abin da kai baka mata je ba cikin lissafi amma kuma manzo salama ya tabbatar da kafirci ne wannan abu kun gane maganin su kaga hankali hankali ne za mu zo tunda yanzu yana faɗa mana falalan ne ni zai mana magana kaza kuma da kake gani fita ne kaza da kake gani fita ne kuma kake yayi magana waɗanda suke cewa mutum da yake cewa la ilaha illallah waya fita daga musulunci gaskiya magana ne fa inna Allah a Qur'ani ya tabbatar da cewa sun kai imanin kuma sun kafirta fadihi ne yake cewa wala isa antum la yaquluna inna ma kunna qul abillah وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سيتم لا تعتذروا kada kafartum ba'da imani Allah ne bai yake cewa kun kafurta bayan da kuna da imani oda ana da imani yanzu an fita wannan so ne ka gani ka gane cewa mutum yana la ilaha illa a cin cewa kafiri a'a idan ya aikata mun kafirci ba zai kafurta ne tunda ga Allah yana cewa ba uzuri kun yi abin da yake na kafurci ne da ku mummune ne amma yanzu wannan abin ya fitar da ku daga da'ira in na aku an ta'ifatin minkum Allah ya ce na azai ta'ifa in ma mun ya fi masu so sai mun musu azaba yau ba to kaga in Allah da kai shi yana cewa mutum yana iya fita daga addini to kai kamar me ta mai matsalar ka kun gane magana waɗanda ba suka faɗi wannan magana ba za fa su bi annabi ne yaki za a je ta buka ba ka gane su wanda suke magana ba fa su abu su ne da su a ne a zalla musulmai ne masu sallah in an tsaya ma za a yi sallar za su ɗauki huta amma ga mai duka yana cewa faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka tambaye su me yasa suka yi wannan izgilin za su ce kawai mu muna fira ne yayi daɗi shine kawai sai Allah ya ce a ba wani uzuri yanzu Allah da manzansa da ayoyinsa su ne za su ɗauke su abun masa abun reni abun uzuri to ba uzuri Allah bai karɓi uzurin ba Allah ya ce kun kafurta ka ji kalmar ba kun me bayan da kuna da imani o da musulmai ne suka fita daga da'ira kenan eh wa yake magana a cikin suratul tauba suran da ta kadai ce ba ta da bismillah qur'ani subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk